بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
باب الاستقامة قال الله تعالى واستقم كما أمرت وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا مم.
ولا تحزنوا مم.
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب في الاستقامة wannan babi yana bayani dangane da wato daidaituwa akan turba wanda take mai kyakkiya mutum ya tsaya tsayin daka akan addini na musulunci dukkan wata jarrabawa da Allah subhanahu wata'ala zai hada shi da ita musiba ce abakkanan zama ne wato ƙaramin ƙarfi ne da makamantansu to ya tabbata akan addini na musulunci kadda ya karkace ko da rana guda ɗaya talci to shine wannan babi abin da zai koyar da mu kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani yana umarni ga manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce fastaɗin kama umirt ya rasulallahi fastaɗin wato ka daidaita akan addini na musulunci kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce ka kadda ka kuskura ka karkace wa addini na musulunci saboda su- suwa ne da suwa ne wato a lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana isar da saƙonni na Allah akwai waɗansu daga cikin manya-manyan kafirai na ƙuraishawa suka zo suka tattauna da ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ce mun ji abin da kake kai ɗin ba za mu ce ka fasa shi kai tsaye ba mu ma abin da muke kai na bauta abin da muka samu iyaye da kakannu suna yi ba za mu daina shi ba amma shine yanzu a zo a yi wato mudahana abin da kake kai ɗin wataran mu zo mu bauta mishi kai ma ka je ka bauta wa namu wataran shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da suratul kafirun wato qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun to kuma akwai ayoyi da dama wanda Allah subhanahu wata'ala yake umartar shi manzon yake umartar manzon shi sallallahu alaihi wasallam wato akan tabbata akan addini na musulunci saboda wannan shine ake ce da shi a bugi mamaci don mai rai ya ji tsoro wato wannan ana yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato umarni ne amma kuma abin da ake nufi al'ummar shi wato ku tabbata akan addini na musulunci kamar yadda ubangiji ya umarce ku abdullahi dan abbas allah ta'ala ya ƙara yarda da shi kamar yadda al'imamu darimi ya kawo a cikin littafinsa a sunan abdullahi dan abbas wata rana uthman ibn hadir al-azadi ya shiga wajensa da ya je wajen shi ya ce da shi ausini ya ce ya abdullahi bana abbas wato shi tabi'i ne shi kuma sahabi ne ya ce ka yi min wasiya abdullahi dan abbas ya ce da shi na'am alaika bi taqwallahi wal istiqamati ittabi'i wa la tabtadi ya ce ina umartarka da ka kiyaye dokoki na Allah sannan kuma ka tabbata akan addini na musulunci din rintsi din wahala sannan kuma ittabi wato ka bi abin da ya tabbata daga bakin ma'aiki alaihi salatu wassalam abin da sunna ne ta ma'aiki alaihi salatu wassalam wala tabtadi kadda ka kuskura ka zo da wani sabon abu kadda ka kuskura ka zo da wani abu bako ka shigar da shi a cikin addini na musulunci wato wannan ita ce wasiyar da Abdul- ah, abdullahi dan abbas ya yi wa uthman al'azadi allah ta'ala ya ƙara yadda da shi abdullahi dan abbas shi kuma allah ta'ala ya ji kansa da rahama allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal ladhina qalu rabbuna allah haƙiƙa waɗanda suka ce rabbuna Allahu abun bautawarmu ubangijinmu shine Allah sun mastaƙamu sannan kuma suka daidaita akan bin umarni na ubangiji da kuma nesantar saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta tanazzalu alaihimul mala'ika wato mala'ikai na rahama suna sabkowa a wajensu lokacin mutuwarsu mala'ikai na rahama suna sabkowa wajensu za su ce musu Allah ta hafu, kadda ku ji tsoron mutuwa, kadda ku ji tsoro kan abin da za ku tunkara a gaba, kadda ku ji tsoron hisabi, kadda ku ji tsoron haɗuwa da mala'ikai. Wala ta hazanu sannan kuma kadda ku damu, kadda ku yi baƙin ciki a kan ‘ya'ya da za ku bari, da mata da dukiya, kadda ku yi baƙin ciki a kansu. wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sannan kuma bugo da ƙari ku yi farin ciki da za ku samu aljanna wanda kuka kasance ana yi muku alƙawalinta a wannan gida na duniya cewa duk wanda ya yi wa Allah ta'ala biyayya ya yi koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato zai shiga aljanna dukkan man amana bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama wa taba'a hudallahi فإنه من أهل الجنة ومن كفر وعصى فإنه من أهل النار to wanda aka kasance ana yi muku alƙawalinta a nan gida na duniya to ku yi farin ciki za ku same ta waɗannan mala'ikai za su ci gaba da ce musu na hannu auliya ukun fil hayatid duniya mu ne majibinta al'amuranku a cikin rayuwarku ta duniya muna tare da ku a cikin duniya wa fil akhira hakanan kuma mu ne majibinta lamarinku a lahira muna tare da ku a lahira wato ba za mu rabu da ku ba har sai mun kai ku kofar aljanna kun shiga walakum fiha ma tashtahi anfusukum sannan kuma bugo da ƙari kuna da kwai dukkan abin da rawukanku suke so na kayan marmari a cikin aljanna ba wani abin da za ka saƙa a cikin zuciyarka kana so na kayan marmari a cikin aljanna ba tare da ka same shi ba aljanna ba irin duniya ba ce a duniya da kuɗin naka za ka je ka neman wani abin marmari ka nema ka rasa a ce a aika zandar a je zandar kin ma da kyat da jibin goshi za a samu to a aljanna kana marmari abin za ka same shi wani ɗan karkara da ya ji ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wato walakun fiya ma tashtahi anfusukum wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladdu al-a'mi yace ya rasulullahi mu yan karkara muna son raƙumma a aljanna akwai raƙumma fa zala ya ce kwarai a aljanna akwai raƙumma eh ka zan mutuma abin da yake so yace to mu yan kauye muna da raƙumma ya aljanna akwai raƙumma yace akwai raƙumma wani yace akwai dawakai yace akwai dawakai ya ce ba wannan kaɗai ba duk abin da kake so za ka samu walakun fi hama tadda'un sannan kuma bugo da ƙari dukkan abin da kuka tambaya za ku samu a cikin aljanna dukkan abin da kuka roƙa kuke gurin ku same shi a cikin aljanna to akwai shi ba wani abin da babu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'adartu li ibadi salihina ma la ainun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما أطلعتم عليه Allah ta'ala ce na tanada wa bayina nagari abin da idanuwa ba su gani ba abin da kunne bai taba ji ba abin da bai taba sakuwa a cikin zuciyar dan adam ba ballantana ma wato a tsinkayar da mutum wannan abu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin wato ba wata rai da ta san abin da aka boye wa 'yan aljanna abin da aka tanada wa 'yan aljanna wato na sanyin idaniya jaza'an bima kanu ya'malun wato waɗannan abubuwan duka za a musu ne saboda sakamako dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya na biyayyar Allah ta'ala Allah ya ce nuzulan min ghafurir rahim wato waɗannan abubuwan duka da za a yi wa 'yan aljanna gara ce ta musamman min ghafurir rahim daga wajen ghafur ubangiji mai yawan gafara ga bayinsa waɗanda suka cancanci a gafarta musu rahimin wanda yake mai jin kan bayinsa waɗanda suke muminai wa qala ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yace innal ladhina qalu rabbuna Allahu wato haƙiƙa waɗanda suka ce abin bautawar mu shine Allah sun mastaƙamu sannan kuma suka daidaita akan tulba ta gaskiya akan hanya ta gaskiya fala khawfun alaihim babu tsoro a gare su a gobe kiyama wala hum yahzanun sannan kuma ba sa yin bakin ciki kan abin da za su bari a nan duniya wato mala'ikai za su kula da su Allah ya ce ula'ika ashabul janna wancananka wanda ya zamanto sun kadaita Allah ta'ala da bauta sun kadaita ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da biyayya ashabul jannati su ne 'yan aljanna Allah ta'ala ya sa muna daga cikinsu khalidina fiha halin kasancewarsu suna madawwaman zama a cikin aljanna jaza'an bima kanu ya'malun za a sakaita musu sakamako dangane da abin da suka kasance suna aikatawa na biyayya a wannan gida na duniya. Na'am.
وعن أبي عمرو وقيل أبي أمر سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لي في الإسلام قولا لا أسأل لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم وعن أبي أمر حديثي نفرقو أولا بابي شيني حديث أبو عمرو wakila abu amrata waɗansu daga cikin malamai suka ce abu amra shine wakila abi amrata waɗansu daga cikin malamai na tarihi suka ce abi amrata alkuniyarsa an yi saɓani a kanta waɗansu suna ce mishi abu amr sahabi ne na annabi waɗansu suna ce da shi abu amrata saboda a cikin larabawa kaɗan ne za ka samu mutumin da baya da alkuniya kowa yana da kwai alkunya tashi wanda kaga ba ya da alkunya shine wanda wato yake arni ne shine saboda kaskanci sai a kiraye shi da sunan shi amma saboda girmamawa suna yin alkunya wasu man ata wa kuniyatan wa laqaba wa akhiran za'in siwahu sahiba kamar yadda dan malik ya faɗa wato akwai kunya alkunya kowa daga cikin sahabbai za ga yana da kwai alkunya to shi wannan malamai sun yi saɓani akan alkuniyarsa waɗansu suka ce alkuniyarsa shine abu amr waɗansu suka ce alkuniyarsa ita shine abu amrata yana da ɗa amru da amrata shine sufyan ibn abdullahi thaqafi wato sufyan ɗan abdullahi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Sufyan ibn Abdullahi Thaqafi yace qultu ya Rasulullahi qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak yace ya ma'aikin Allah sahabbai a kowane lokaci a duk zaman su da suke yi da ma'aiki alaihi salatu wassalam kullum suna tambaya ne akan wato kalma wanda za ta amfane su duniya da lahira ba wani wanda zaka ji yayi tambaya wanda ba ta da muhimmanci kowa tambayar da zai yi iyakacin kai din hankalinka a yanzu iyakacin tambayar da za ka wannan sahabi ya zo ya ce ya ma'aikin Allah kulli qaulan ka gaya mun magana wanda take mai haɗewa alkhairi na duniya da na lahira fil islami a cikin addini da musulunci wanda la as'alu ahadan ghairak ba zan sake tambayar wani ba waninka anhu dangane da abin da ya shafi al'amarin musulunci Ƙala, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce, Ƙul amantu billahi, to, Malam Sufiyan, ka ce amantu billahi, wato, na gaskata da kaɗaitakar Allah, na gaskata da cancantar Allah bauta daga ɓangaren bayinsa, sun mastaƙin sannan kuma sai ka daidaita akan addinin na Musulunci. kadda ka karkace ko da gwargwadon segwanda ɗaya ballantana minti ɗaya ballantana awa ɗaya ballantana kwana ɗaya wato alƙadu iya ɗaya daga cikin magabata yayyace yana daga cikin wato kalmomi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu masu tsada wanda zai maka magana kalma ɗaya wanda in aka ce ka fassara ta za ka iya fassara ta akan safaha goma baka ma kare sharhinta ba wato kamar yadda mazala ce utitu jawami alkalim wato an bani kalmomi yan kaɗan wanda suke kunshe da ma'anoni da yawa wato da ya ce sun mastaɗin kaga yin sallah yana ciki yin azumi yana ciki yin zakka yana ciki yin gaskiya cikin magana yana ciki yin sadar da zumunta yana ciki duk abubuwan da musulunci ya yi umarni da aikata su suna cikin istikama sannan kuma abubuwan da musulunci ya hana suna cikin wato wannan istikama din sun mastaƙim ka daidaita la darara wa la dirara kada ka cuci wani kuma kai ma kada wani ya cuce ka wannan yana daga cikin me al-istiqamatu an gane ko na'am wannan hadisi al-imamu muslim ya rawaito shi na'am وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا saddidu وسددوا واعلموا انه من يجوع احد منكم بعمله قالوا لو انت يا wala رسول anta ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنت إلا أن يتغمد الله illa an yataghammadani Allahu
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه رواه مسلم والمقارب والمقاربة والmuqarabatu والمقاربة القصد الذي لا قوة لا قوة به لا لا- قوة la guluwa به فيه نعم ولا تقصير والسد- نعم، والسداد ال- الاستقام- الاستقامة نعم، والإسبابة wal isabatu والإصابة يتغمدني يلسب- نعم، يل- يل- يلبس يلبس يلب- نعم، يلبسني ويسترني نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديثي دقى أبو هريرة يردل الله تقال تبتا أقريشي عبد الرحمن ابن سخر أمير المؤمنين في الحديث wato shugaban muminai a hadithi a cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam abu huraira ya ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ƙaribu wato ku tsakaita a cikin ayyukanku a kowane lokaci ku dinga aiki daidai ruwa daidai tsaki allah subhanahu wa ta'ala ba wai yawan aiki yake bukata ba daga wajenmu yana buƙatar aiki kyakkyawa ba aiki mai yawa ba ka kwashi wanda zai za ka iya tabbata a kan shi wato ka ɗauki abin da za ka iya tabbata a kan shi shi ne ƙaribu wato ku tsakaita a cikin ibada kadda ka kwashi abin da ya fi ƙarfinka kadda ka ce a kullum za ka dinga takara ta izu ashirin ashirin za ka dinga tilawul izu ashirin ashirin za ka dinga sallah ta nafila raka'a goma sha biyu biyu amma wata ran kawai rana ɗaya in abokinka ya sabga in ka zo ka gabaki ɗaya ka yi kwandam ka je ka da sahiba ka yi takaral ba kuna jigi tu ka zo da marece ka koma an yi jigi tu da kai bayan magariba ta zo yanzu da kyat ma ka ba da isha'i ba wai zancen raka ishirin ba wai zancen raka sha biyu ba ba izu ishirin ba ba ka yi takara ba ba ka yi tilawa ba wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shigo ɗakin na na aisha sai ya tarar da ita da wat- eh, suna tare da wata mace suna hira tana ta hira na na aisha tana ce kai wancan ai mai kokarin ki a cikin mata ni dai ban gani ba ne bayan ta huta manzana sallama ya ce wace ce wannan ita ce wance ce ta zukuru min salati ha zala ce ma alaikum bima tudiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu mazala ce kyale da Allah bar wannan zancen wannan abu ne wanda ya fi ƙarfinta ina ita ina kwana sallah ina ita ina wuni azumi kullum kullum mazala ce ku ɗauki abin da za ku iya dawwama a kan shi Allah ta'ala baya ƙosawa da zuba muku lada a cikin mizanin kyakya- kyawawan ayyukanku har sai kun daina aikata ayyuka na alkhairi wa kana ahabba dini ilaihi ma dawama alaihi sahibuhu wato ibadar da ta fi soyuwa a wajen Allah ita ce ibadar da mai ita ya dawwama a kanta in raka'a biyu za ka dinga yi a kowane- a kowane dare ya fi ka kwashi raka'o'in da ba za ka iya tabbata a kansu ba in ka ɗauki raka'a goma goma yau kayi gobe baka yi ba jibi kayi gata baka yi ba za ka samu karsashi a kansu ba raka bibi wanda zaka dinga yi kullum yafi wannan raka goma taka sannan kuma aiki na alkhairi idan zaka yi ba wai da yawa ba Allah yake gani yana ganin kyakkyawan niyyar da kai kai shi نعم an gane ku نعم alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan bai ce ba ayyukum aktharu amalan نعم wato wa ya fi kyawun aiki Mm, aiki ka yi aiki mai kyau kaɗan da magani ya fi da ya ba magani الله أكبر.
ka yi aiki ɗan ƙarami da ikhlasi ya fi aiki wanda za ka yi shi dumbujeje saboda ka nuna wa mutane cewa kai mai akwai ne ko ka nuna wa mutane cewa kai mai karatu ne ko ka nuna wa mutane cewa kai mai kiyamun lili ne wannan duka ba zai tsinana maka komai a wajen Allah ba an gane ko aikin da ka yi shi dan mutane su gani to Allah ta'ala baya amsa shi نعم an gane ko ana akhna shurakai an shirk ina ga ajiya ma mun ka wannan hadisin go أمم.
man amila amalan ashraka fi mai ghairi an gane نعم
to shine yace qaribu wasaddidu sannan kuma ma'aike alaihi salatu wassalamu yace ku nufaci wato daidai a cikin ayyukanku a kowane lokaci idan zaka aikata aiki to ka leƙa mai addini ya ya- yayi umarni akan shi mai addini yace akan wannan aiki shine ma'ana lazimu sunnatan nabi ko ilzamu sunnatan nabi sallama ku lazimci sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a cikin ayyukan da za ku aikata نعم kada ku kuskura ku karkace wa sunna ta annabi ko da gwargwadon kiftawar ido ne نعم aikin ku in za ku yi shine me annabi ya faɗa akan wannan aikin annabi ya yi ko bai yi ba أمم.
sahabbai sun yi ko ba su yi ba Na'am.
wannan aikin yana da kwai tushe ko ba shi da tushe Na'am.
shine as-sadad kenan نعم ana ilzamu sadada fi a'malikum نعم wato ku lazumci daidai a cikin ayyukanku gabaki ɗaya wa'alam ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ku sani fa lanyan juwa a hadun minkun bi amalihi ba wani daga cikinku wanda zai tsira saboda aikin shi ba wani wanda aikin shi ne zai cece shi a gaban Allah نعم
Balu wala anta ya Rasulallah. To saboda manzala salama ya ce a hadun minkum wanda wannan na kira ce.
نعم annakiratu fi siyaqin nafi tufidul umum an gane ko to da yace ahadun minkum kowa ya shiga ciki to sahabbai sai suka ga cewa annabi ma ai yana cikin ta tunda sun ce aha- ya ce ahadun minkum shi yasa suka ce wala anta ya rasulullahi har ma kai din ya ma'aikin Allah din yadda kake kokarin nan kai ta fadakar da mu kai ta dora mu akan hanya ta gaskiya ka taimaka wa talaka mai karamin karfin cikin mu ya kawo maka bukatar shi amma ba zai shiri sai an mai biya mai bukatar shi ba sannan kuma kana yin hakan din ne duka dan Allah a cikin dare idan ka koma gida ba bacci kake ba kana bautawa Allah subhanahu wataala burcin ka ma ibada ne halka ya rasulullahi manzo Allah ya ce wala ana har ni din mai muku maganar illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin sai dai in Allah subhanahu wataala ya lullube ni da rahamarsa da kuma fadalarsa sannan kuma wato zan samu aljanna amma aiki na shi kadai ba zai tseratar da ni ba wato aljanna ana shigar da bawa ne aljanna da rahama ta Allah subhanahu wataala sannan kuma aikinsa yana zamantowa sababi ne an gane ko aiki na alkhairi da zaka aikata zai zamanto sababi ne na shiga aljannar ka amma ba wai dan saboda ka cancanci a shigar da kai aljannar ba an gane ko akwai wanda za a ga cewa a cikin ko da a jarrabawa za a ga in ka yi tambaya wani in ka karanta amsar da ya bada za a ga cewa ya yi ta kokari ya lalumo daidai amma kuma saboda kusur na dan adam sai zama to ya dan takaita bi isa ba zuwa gunda ya dace amma kuma sai ka ba shi daraja duba da kokarin da yi نعم to shiga aljanna shi ma aiki yana zamantowa haka ne wa nudu an tilkumul janna urithumuha bima kuntum ta'malun نعم wato an gadar muku da gidan aljanna saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa idan aka hada shi da wannan hadisin shine aikin mu shi kadai bai isa ya shigar da mu aljanna ba sai in an karanta shi da rahama da fadla daga Allah subhanahu wataala sannan kuma za mu shiga aljanna نعم Allah ta'ala ya sa muna daga cikin wato waɗanda za su shiga aljanna wani hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi wal muqarabatu wato abinda ake nufi da al muqaraba shine al qasd wato mutun ya tsakaita tsaka tsakiya allazi la hulu wa fi wanda ba huce gona da iri a cikin sa wato wannan shine abin da yasa wannan al'umma ake ce da ita ummatan wasaɗan ba huce gona da iri kuma wala ta kasira ba sakaki a ciki akwai daga cikin wato firak akwai wanda suke akwai guluwi a cikin lamarinsu in ka ɗauka irin hawari jawa wanda su a cikin lamarinsu akwai guluwi saboda su li'annahum yukaffiruna ahlal kaba'ir suna ganin mai shan giya kafiri ne idan ya mutu zai dawoma a wuta mai sana kafiri ne idan ya mutu zai dawoma a cikin wuta mai modi kafiri ne in ya mutu zai dawoma a cikin wuta wanda shine alguluwu kenan sannan kuma daga bangare daya akwai mai murji'a wanda su kuma almuqassiruna ne to su kuma suna ganin me la ya rauna anna ahlal kaba'ir hum usat wa inna ma hum mu'minuna kamilul iman wato ba sa ganin masu saban Allah mai shan giya yana na a matsayin shi na mumini kamilul iman mai zina yana na a matsayin shi na mumini kamilul iman mai caca yana na a matsayin shi na mumini kamilul iman wato suna ganin cewa imani she'un jamidun ne al'amali la tadkhulu fi musamman iman wato ayyuka na alkhairi ba sa shiga cikin imani to sai zama to an samu mai ahadu sunna su ba sa wancan bangaren ba sa wancan bangaren sai suka zama to alwasat su ba sa tare da khawarija wanda yukaffiruna ahlal kaba'ir su suna ganin cewa mai zina mumini ne idan ya mutu Allah ta'ala yana damar ya azabtar da shi amma ba zai dawoma a cikin wuta ba Allah ta'ala ganin damar shi ne shigar da shi aljanna mubasharatan an gane ku sannan kuma ba sa tare da murji'a wanda suke ganin cewa ayyuka na alkhairi ba sa shiga cikin imani wato su a bangaren wato bangaren imani imani ba shay'un jamil bane imanuna yazidu bi ta'at wa yanqusu bil ma'asi idan muna aikata ayyuka na alkhairi imaninmu zai karu idan muna sabo kuma imaninmu zai ragu to wannan shine abin da ahlus sunna suka tafi akai imani qaulun bil lisan wa amalun bil arkan wa i'tiqadun bil qalb yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi wannan shine ta'rifin imani a wajen wato malaman musulunci wancan firak din guda biyu da wanda suke alghulu da wanda su sun zurfafa akai cewa mumini idan ya aikata babban laifi ya fita daga addinin musulunci to a cikin su ya saka kasu kashi biyu akwai khawarija akwai mu'tazilawa wanda su khawarija yukaffiruna alal kaba'ir su kuma mu'tazilawa a ba sa cewa kafiri ne wanda yake shan giya ba za ka ce mishi mumini ba kuma ba za ka ce mishi kafiri ba kaga ce shi bainal manzilatayn gane ko shi bainal manzilatayn yake shi baina baina ba za ka ce mumini ba ba za ka ce kafiri ba menene a tsaka yake an gane ko to amma wato shine abin da ake cewa al-muqaraba idan kai sakaki a addinin ka kai mishi lukan sakainar kashi kai kamanceceniya ga waɗansu daga cikin firak idan kuma ka huce gona da iri a cikin addinin ka halo kai kamanceceniya da waɗansu firak din shine addinin musulunci wato wasadiyya ne wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan khairul umuri awsatuha asadad shi kuma shine al-istiqamatu wal isaba daidaituwa akan turba ta gaskiya da kuma dacewa da gaskiya wanda shine ake ce da shi al-istiqa as-sadad wasaddidu kamar da manzo sallama ya kasance yana addu'ar Allah ta'ala ya arzuta shi wato as-sadad wato was-sadada sadada sahmi an gane ko wa dhkuru bil huda hidayataka tariq wa bis-sadadi sadada sahmi addu'ar ma'aiki da salatu wasalam ko cikin sunanun nasa'i ko sunanun tirmidhi na'am wa ya taghammadani yulbisuni wa yasturuni wato da yace illa an ya taghammadani Allah ma'ana yulbisuni illa an yulbisani Allah sai Allah ta'ala ya tufayatar da ni ya suturce ni da rahamarsa wannan wanda kowa kuma ita ce zai ce a gurin Allah subhanahu ta'ala ba wani wanda aikin shi zai tsayar da shi kuma yadda ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce za a zo da mutum ranar tashin alkiyama a bainin jama'a Allah ta'ala ya lullube shi da kiyayewarsa ce da shi ya fulana amma amilta kaza ce na'am ya rab fa yuqarriruhu bi dhunubi wato dan adam Allah ya tambaye shi ya ce kayi kaza ya ce nayi kaza ya ubangiji kayi kaza nayi kaza a ƙarshe Allah ta'ala zai ce wa qad satartuha alayka fid dunya fa ana asturuha laka al-yawma wa qad satartuha laka fid dunya wa ana asturuha laka al-yawma na'am a duniya na rufa maka asiri ba wanda ya san ka aikata waɗannan laifuffuka ya ce ƙwarai ya ubangiji to a nan ma zan rufa maka asiri ba wanda zai san ka aikata Allah.
tashi je ka an yafe maka su Allah an gane ku wato wannan shine wato wato lullubewar Allah ta'ala da da rahamarsa kenan Allah ya lullube mu da rahamarsa qala ulama'u ma'ana al-istiqama malamai na musulunci suka ce abinda ake nufi da al-istiqamatu shine luzumu da'atillahi ta'ala shine mutum ya lazumci wa Allah ta'ala biyayya a cikin al'amuransa a cikin lokutansa gabaki daya qalu suka ce wahiyya min jawami'il kalim wato fadar al-istiqama da mazala ce tsumastaqim wato min jawami'il kalim tana daga wato kalmomi waɗanda suka tare ma'anoni da yawa wanda suka kunshi ma'anoni da yawa wahiyya nizamul umur ita ce tsari na al'amura gabaki daya ba wani al'amari a cikin addini na musulunci wanda istiqama bata shiga cikinsa ba duk al'amarin da ya zamanto ba istiqama a ciki ko da a cikin mu'amala ta kasuwanci ne ya zamanto mutum yana wato rufa-rufa a cikin ta ka gani ba istiqama a ciki to ko waɗansu al'amurra wato istiqama wato tana taka rawar a zo a gani a cikin wannan al'amarin ba wai sai abin da ya shafi sallah da zakka da tsarki da makamantansu ba a, hatta al-mu'amalat saboda addini kowane bangare ya yi magana a kan shi kada a takaita bangaren addini a masallaci a kasuwa ba addini Mm.
zama to mutum a kasuwa da masallaci da gidansa da fada su duka akwai addini Wannan addini ya yi magana a kai ba abin da addini bai yi magana a kai ba wajen ya zargadar kifa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik
Allah